رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ga wata yana kai mana turanci a nan liman hadin jawad yawa a ba ta ba shi wanda ya sa ka na'am um yau tara ga watan jumada ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tare da darasi na talatin da shida za mu tashi darasi na talatin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan fi man tafaqa alayhi shaytan za kuma mu tashi wato babu takdimin jama'a wato man yusalli bihim idza ta'akhara al-imam babin da yake magana akan wato babin da yake magana akan cewa jama'a za su iya gabatar da wanda zai yi musu sallah za su iya gabatar da wanda zai musu sallah idan ta akara imamu idan limami ya yi jinkiri bai fito ba ya dau lokaci wala ya kafu mafsidatan bit takri amma kuma ya zanto ba ta tsoron wata barna dangane da gabatowarsa misali an riga an gindaya wata ila bakwai a ko shida da minti goma sha biyar za a yi sallah aka kara wa minti sha minti biyar ba ga mintunan sun tafi a goma to a lokacin da manya da dukki dai na masallaci za a iya gabatar da wani ya sallah domin an san ba ɗabi'a ta wasu idan ɗabi'a ta ce makara yana zuwa ko ya makara zai zo to kaga wannan wani maga wata magana ce mai zaman kanta amma idan baya makara idan baya makara a ƙara wannan lokutan aka san cewa al'adar liman in dai ƙara minti sama da biyar to wata larura ta sa ko yana nan sa yake a sallah to sai a gabatar a yi wannan zarfin zaman da bakan shi zai ba da damar ya za a gabatar da al'amura ba wai kawai wani lokaci shari'a ta gindaye cewa ya ƙara minti biyar ko uku a saba wani liman zuwa ba wata shari'a da ta gindaya wannan kawai ku ne yanayin zamantakewa ku tewa da gobe za ku fahimci haka bai saba makara ba kullum baya makara yau sai aka ji shiru watakila a ranar za a iya kara ba a minti sha biyar ashirin ma watakila za a iya zuwa a bincika lafiya domin san ba ɗabi'a ta wasu amma idan liman ya ba da dama da kansa cewa in dai ya kara minti biyar bayan baya nan domin mafiya yawanci gurare ba a je liman ɗaya in baya nan ya kara minti biyar watakila a junan su liman da ɗaya da na biyu da na uku cewa in na kara minti biyar kawai kai sallah shi kenan idan kuma babu wani limami sai shi to anan ne za a samu wasu dattijai masu fada a ji a masallacin su ya gabatar da wani to wannan shine abin da mana yake magana a kai shi za ya kawo jaradin cewa idan ba a jin tsoron wata mafsada barna da za ta iya faruwa domin ta shari'a musulunci wato komai maslaha take kallo yawwa to hadisi na 243 عن سعد بن سعد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن سعد واتو السعدي lalle annabi jira da aminci Allah tabbata gare shi zahaba ila bani amr bin auf ya tafi gurin wata kabila da ake kira kabilar wato banu amr dan auf yayi a bainahum dan yi musu sulhu wato akan wata matsala da take damu wanda wato ita wannan kabila tana can kuba kusa da Madina masallaci inda Annabi ya fara yin masallaci to a wannan a wannan gurin kabila sai saboda haka ya je gurin su ba hanati salat sai lokacin sallah yayi shi za ga idan aka zo yanzu a larabcin aka ce hanal waqti shine lokaci yayi kenan to fa hanati salatu amma bi hali sage fa hanati waqti sai lokacin sallah yayi ko fa hanati salatu sai lokacin sallah yayi fa ja al muhaddin ana haka ce ga mai hila mai kiran sallah ya zo ila Ali Bakari gurin sai da Abubakar Allah ya tsara masa yadda fa kana bi ya atu sallimi nati fa uqim za ka yi mutane sallah in ta da ikama za ka yi mutane sallah ya tambaye shi kana na sai na Abubakar yace kwarai kuma da shi ne shugaban da tije a gurin tunda ya amsa ku ji kenan fa salla abubakar sai da abubakar ya shiga ya fara wa mutane sallah fa ja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wan nasu fi salla ana haka sai annabi alaihi salatu wasallam ya zo alhali mutane kuma suna cikin sallah fa takhallasa sai ja da baya ya loki hatta wa kafa tafi har sai da ya tsaya a cikin sahu akwai malaman da suka ce ana tare ikama za a tare sallah ya ya gano shi sai koma sau wasu suka ce ya tayar kamar yadda wannan matsalar bumbiya a baya mun ce kutufiya ce ta annabi shi kadai ne idan ana sallah ya zo za a fita to saboda haka sai ya loke ya dawo da baya har sai da ya da ce zo ya rika ja da baya da baya shine ta kallasa ya rika ja da baya da baya har sai da ya da cikin sau fasafan nasu mutane kowa ya yi sau fakana abubakar la yadda bi fi salati sai na abubakar baya wa yayin ya sallar falan ma aksara nasu tasbika da ya ji mutane sun yawaita tafi ana ta buga hannu domin lokacin shari'a ta a tasbihi bai ta sauka ba sai ake ta tafi ana ta buga hannu cewa wani abu ya faru kina tasbik ana ta yawaita wannan tafin ana ta yin sa وكان أبو بكر واتو فلما أكثر الناس التدقيق التفت سيدنا أبو بكر يجيو فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيو وسيقى النبي عليه الصلاة والسلام قال قولنا جينون أجي صلى أي magana ba fara ta ba ba ta da karfi sallar ake an fara sai biyo fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a jara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana juyowa sai ga annabi alaihi salatu wasalam sai annabi ya man nuni a rin kus makanaka cewa zauna a gurinka i zamanka i zamanka farafa abubakar radiyallahu anhu ya dai sai sai na abubakar ya daga hannayensa fa hamidallah sai gode wa Allah auta wannan umarnin da annabi ya masa yayi wa Allah madaukakin sarki godiya alama amara bi rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zali dangane da umarnin da annabi alaihi salatu wasallam ya masa akan haka cewa ya zo annabi da sallah ya dawo kuma annabi ya maida shi to sai wa Allah godiya cewa yanzu ba iya su kadai da suka zantar da hukuncin ba annabi ma ya yarda to wannan abin ya sa wa Allah godiya ma kana libina abi quhafa sai yake cewa wato oke malamman sarafa haka ne wata kaddama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko oke oke na gani thumma da akhara abubakar atastawa fi safi kana abubakar ya da da baya ya noki asiri da wata cikin zawu illa annabi ya ce daya wata kaddama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa salla annabi ya shiga gaba ya salla illa annabi ya ce zauna zauna kai sallaka sai dawo ya dawo cikin zau ya tsaya annaba dai ya zo salam yau mutane sallah balan man sarafa yayin da aka yi dar kada zai ji ya abubakar ya kai abubakar ma mana aka an tasbuta iz amartuk me ya hana ka ka tabbatu a gurin da kake iz amartuka yayin da na umarce ka lokacin da ne ba umarni me ya hana ka tsayawa fa kada abubakar sai sai da abubakar yace ma kana libina abi hafa? an yi salliya baina yadai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai bai dace da dan abu kuhaba ba yayi sallah a gaban annabi alaihi salatu wasallam yayi sallah shine liman annabi na mamu bai dace da dan abu kuhaba ba ba ne mutum fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya annabi yace ma li ra'aytukum aktartum aktartum tasfika ku kuma me yasa daga kun yawaita tafi ana sallah ya dawo kan sahabbai kafin mu wuce wannan gabar kun ga nan irin wannan umarnin iri ɗaya ne da wanda aka yi wa sai da a lokacin da aka yi sulhul hudaybiya iri ɗaya ne da wanda aka yi a sulhul hudaybiya ba kowanne umarni ne idan babba ya ma yake zama sabo ba wani girmamawa ce ma idan ka ki misali ba kowanne umarni ba ne da akwai umarnin da babba zai ma a lokacin da in ka zata da abin kima abin daga baya ta ya dame shi annabi yace lokacin da aka zo za a sulhu hada ma sala aminu muhammad bin muhammad bin abdullahi muhammad rasulullah wannan shi ne abin da wato Muhammad manzon Allah zai zuro da shi da Quraishawa kafirai ta wato hadi dan amri shi ne shugaban kafirin ya miƙe yawa annabi rajin kunya yake hawa ai da mun yadda manzon Allah ne kai ma da ba za mu hana ka shiga bai ce wallahi sai an gode wannan rasulullahi Muhammadin dai a rubuta amma rasulullahi ba mu yadda da ita ba sai na da ne mai rubutu annabi yake goge yace ji wallahi ba zai goge ba ba zai goge rasulullah da hannunsa ba to kaga irin wannan umarnin ne sai annabi yace to ni nuna mun gurin da goge ya nuna masa ji yi shi ayi gurin yace bai kuke zuwa rubuta sai sai dai a rubuta Muhammad bin Abdullahi yace a rubuta aka kuma rubuta haka to saboda haka wannan wato wasu kawa'id da wasu fa'idodi ne da ya kamata mu lura da su a wurare da dama akwai lokacin da za a zo sulhu a wata wani abun a zahiri in ka kalla abun za ka ga zai cuta da ku amma wata kila idan kuka yi tunani mai zurfi za ku ga za ku amfana nan gaba to idan ya zamto za a iya amfanuwa kuma ku fitar da mutane da yawa idan aka yi abun yanzu kai kadai zai cutar amma kuma idan ba yi ba zai cutar da mutane da yawa to gwara yi abun yanzu kai kaɗai ya cutar da kai amma na baya kuma su amfana ya mutu shi kansa sani da amurkin ai sun kawo kamar malam wato malam mai sayi wasira ai kaga ya kawo a cikin littafinsa a biya wa akram da ya zo ya kawo a littafinsa cewa irin fa'idodi da aka samu ɗaya daga cikin fa'idodin shi ne inda annabi alaihi salatu wasalam ya yi ya dage cewa sai da ai kare jini guri jini to da fa'ida ta farko da aka samu wannan da yawan zo su al'awa to fa to maka dukkan musulunta shi kansa wanda ya rajin kunya sai da ya musulunta inda an tsaya rigima a lokacin to shi kansa kake jira shi kansa sai da dan amurka to akwai fa'idodi da yawa da aka fitar idan ake cewa abinda babba ya hango ko ka hau dutse da bene ba za ka hango shi ba to annabi alaihi salatu wasalam ya ango ya ango musulmi fa'idodi masu yawa to sai yake cewa ku kuma me yasa kuka yawai ta tafi lokacin me yasa to shi ne faɗa wato sai yace man raba hu shay'un fi salati duk wanda ai man asaba duk wanda wani abu ya same shi a sallarsa wanda wato kana ji abu ne da zai iya bata sallah ko kuma wani abu zaka yi da gyaran sallah sai annabi yake bari sabbi duk wanda yayi wani abu ya bara a sallah to yayi to yayi subhanallah ata abin da yawanci ba mai suke musamman ne baban tarawih da hajjiri idan an zo liman ya kuskure a ja da ayyukan da yawa an saba wannan zaka da yawa a gyaran murya abin da ya fi dacewa shi ne ɓata ma'ana aka yace subhanallah ba gyaran murya ba domin wani abu wannan wani abu ne kirkirar ne sababbi da aka samar da ko kuma ba za ka gyara kawai ka gyara simple kawai ka da tunda sallah ce wata kila rubuci zai yi ko rufi kawai gyara ba maimakon ma a wato a tsaya sai an yi wani abu da zai kawo distraction ga limamin kansa don wani limamin kada ya wacce ne ba ka rike kai kwarai kuwa kowa da irin yanayin sa a sallah wani kare wani ne wani kuma idan ya mata yana tafiya aya biyu kafin ya wuce ta uku zai tuna sai ya dawo ya gyara don shi qur'ani haka yake mu'jiza ce da shi ta gaske to sai yake cewa duk wanda wani abu ya same shi to shi subhanallah fa innahu idza sabbaha urji fi ilayhi idan wato aka yi tasbihi wato idza sabbaha urji fi ilayhi idan aka yi wato tasbihi to zai biyo zuwa ga abin da aka yi wa tasbihi da wannan lokacin liman idan kuka kai masa ba zai ce wanda ya faru misali liman ne zai zama tahiyya sai ya zo ya diki aka ce subhanallah zai koma wani ya kuma cewa subhanallah kaga an rikita shi kowa yana subhanallah to yanzu ya rasa me zai yi to ya halatta a wani ran ya ce to me nayi ba sai ya jiyo mai ce me ya faru kar a rude a masallaci a samu mutum ɗaya ce ai rakkanuwa kai ta kaza kaza ya kamata kai duk yaran sallah ne sallah ta yi amma akwai masallacin da aka ce gaba ɗaya aka rikice da rakkanuwa ta faru da aka rikice sun bar tasbihi zai rike wani suka kuma yi da karshe kawai su je jiyo ce wani aka yi to kawai wai sai aka rubuta sallah gaba daya dattijan da abin ya fara a masallaci shi yake ga abin da bakinsa yace aka rikita abin gaba daya kawai wasu a wannan yanayin ana wani yanayin suka ce su wallahi masu dan fikiwa a ciki suka ce su ƙara ta sallar da zai an yi raka a biyu suka ƙara ta kayan wance kuma suka ce a sake sallah kawai suka sake halli ba mu aka sake sallah kaga wannan wato kuskure ne babba idan matsalar sallah ta samu tangan a gyara ta yi gyara ta yi na lokacin da aka yi rafkanuwa eh to ya manta ne amma kamata ya ce subhanallah ko lokacin da aka yi rafkanuwa sai ya ce subhanallah haka ya tabbata da tattaba hadisi haka ya tabbata a fito dawa ba a jiyowa ba a jiyowa kaga da ta kure idan ta kure sosai to mutum zai jiyo amma kada ya jiyo a jikinsa gaba daya amma kana tsaye a inda kake za ka ce me ya faru ai kaza kai shi ma kuma kar a rufe mutum ɗaya shi zai yi magana sai ai kaza ne ya faru sai a gyaran sallah ne in ya tafi sai a ɗora sallah kuma ya ga ya ga me ya kamata a yi a ƙarshe wa inna ma tasbiqul nisa shi ba tafi na mata ne mata ne suke buga hannu in mata suna bin sallah a masallaci biyu na biyu ba ba wanda ya gane an yi rafa ruwa mai sai su buga hannu su ma ba rukewa hannu kamar yadda za a ce kila ko zai ba ba shi ba ba shi ba dan buga hannu wasu ma ba da wasu biyu suna cewa bayan hannu amma bayan hannu zai wahala a ji an buga hannu yadda za a gane alama kuma shi ma ba sai an rufe ba ta ɗaya ko biyu wanda ta ankara ta yi wannan alama to shi kuma jima zai yi biyu idan zai ɗora ta kuma ya mata to zai yi yadda zai faru a cikin wanda suke bin zamamu a yi magana idan kuma aka rasa duk wanda suke bin zamata ne ba kamar limamin bodi zagar liman ɗaya wasu wasu wurare abokin su shi zai fito yin musu sallah sai wannan rabon zuwa sai a zai gyara idan ta kure ba kowa wanda za ta iya wajen za ta iya sai kaza ne ba yawwa to wannan shi ne wato hadisi na farko a wannan babin da muka biya tafi na mata ne babi na gaba shine babu tasrihul rajuli wa tasdiqul mar'a gashi nan ma yayi masa babi babu da yake magana akan cewa namiji zai ce subhanallah sannan kuma mata wato um yi tafi idan na bahu ma shay'un fi salati idan wani abu ya faru ya same su a cikin sallar نعم ما لي حديث من 244 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال تسبيح سوى سبحان الله يا تبت ga maza ne والتسبيح للنساء sannan kuma yin tafi ga mata to kaga wannan yana nuna cewa ya halatta a yi tasbihi kuma a ce alhamdulillah a sallah domin shi ma ambatan Allah ne subhanallah alhamdulillah ai ambatan Allah ne yawa hadisi na gaba babi na gaba kai babu al'amri bi ta'zimi salat babu da yake magana ko kuma nan kafin mu wuce kaga yana nuna cewa wato yin aiki kadan a sallah dan gyaran sallah baya bata sallah aiki kadan a sallah dan gyaran sallah baya bata sallah anan ne zaka ga kasa gane fiqhu fikihun wanda za a yi ta doka mar waya ana sallah sai dai ta dalle ta wannan wanda irin fikihu ne ana ta wayar wai sai ta bace shi kuma kuma kira ba za wannan wanda irin fikihu ne an kira yanzu ka san kuma kira za a yi to zaro da za ka yi ka kashe domin gyaran sallah ne wannan kiran da za a kuma ɓata wa mutane da yawa da Allah za ka domin abu za a samu tashwishi distraction ana fara wannan abin da yawa wani hajji ban ba wannan hankalin da tafiya yake gudu domin distraction kawai inda yake ba daidai ba shine lokacin da lokacin da ka ajiye wayar ka a ƙasa an ja da sallah a raka a ta biyu kawai aka doko ma ka manta mu ɗauka ban zuwa kai ya ka duku biyu kar ka tsugunna wannan kuma haramun ne ka tsugunna kana tsugunna ka yi rukuni biyu ma da usairi ne sai sallar da ya bai sai dai ka janyo ta da kafa in ka janyo ta da kafa ka yi dabara da za ka iya dan matse gefen da ka san gurin da yake na janna don ka ta damu jama'a in an tafi rukuni za ka iya miƙa hannunka ka ɗauko ta in ba biyun ka ne to zaro ta ana ba wannan mantuwa kai ba a biya ka mafi zaro ta kai da ba da za ka kai ta ka kai ta ko dai vibration ko ta ne ka danne ta gaba ɗaya ai ana yi shi kenan amma wani za a goyi an kira wani ana kiran sa ba da ihu sai danne tan jimawa shi kuma mai kiran shi kuma kirawowa ke kuma dannewa sai a yi sau biyar goma wai shi za a gurin da fikiyo ne wannan ba fikiyo ba ne da an ba wannan kasancewa za a kira wani kuma sai ya ɗauko ya riwa ya ga waye waye ke kiran sa Allah ya zai Allah ya zai ai za mu zo babu da zai bayani a kan kushuri a sallah ba za mu samu kushuri ba fitikar da wannan gashi nan ma gaba to shi ne ma da yake so a to kaga wannan kenan sannan hadisin ya nuna halaccin wato yin cewa subhanallahi ga maza mata kuma su tafi dan a fadakar da liman cewa ga abin da yake faruwa yawa babu al'amur bi tahsini sala babu da yake magana kan umarni dangane da gyaran sallah wa itimaliha da cika sallah wal khushu'u fiha da samun khushu'i ga babu da yawa wallahi masu shigo mutane da waya cikin masallaci tana ihu suna cire mutane ku yi a sallah suna cire mutane ku yi a sallah idan mutum ya zo sallah annaba ne da su salamu ya ce sau da yawa wani zai zo sallah ya shiga sallah a ladan da ake zuwa baki cikin goma bai kuka ji ɗaya ya samu ba wani biyu kuna tare da mutum a kusa amma shi ya samu ta sai mita dari kai kana ten over wato goma cikin dari one over ten to ana samun wayannan matsalolin da yawa to shi ne bala mu jime mali ne hadisi na dari biyu da arba'in da biyar kaga Allah ya kada kula al mu'minuna ko alladina hum fi salatihim khashi'un hakika mu ne da rabu kamar ka tambaya zuwa ya ce ki ma samu ku juyi a sallah urwat ibn zubair kan abdullahi dan zubair ya samu matsala a kafa za a yanke ma wani guri ya ce da matar da take gobe shi ya shiga sallah ku dawo ya shiga sallah suka zo yana sallah ta sai musu igiya suka zo aka yanke gurin yana sallah saboda yana munajati da Allah al-musalli radi rabbuh amma kai yanzu za a yi sallah a gaba baka san raka farko mai liman ya biya a magarba ba a ƙananan turori gajerun su turori ba wai sama ya ja inda baka iya ba a'a gajerun turori daga alamar jira zuwa ƙasa aka za amma Allah ba san ne daga alamar jira kai ba zuwa nan ka manta kuke kuke ka manta babu kujuri a sallah wanda ɗaya daga cikin falarwa baiwa Abu Hurairah in ka karanta siyar wa alayin nubala shi ne yana iya zuwa idan aka zo yanzu ya ce farkon watan rabi'in al'adil a sallah asuba wani ne ja mu sallah kuma raka a farko fatiha da sura kaza ya ja raka ta biyu fatiha da sura kaza sai ya zo har zuwa yau tara ga wata ko goma ga watan juma'a ula haka abu ne da yake Allah sannan wata ɗaya dai sai ya gaya ma duk mai liman ya biya sai daga cikin baiwar da Allah ya masa ke. Sau da haka wannan shi ne, ana bi wa rairar biyar lawa alu, ana Rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala, hal da rauna kibla ki, hahuna annabi ya ce kuna kallon a kibla ta nan, abin nufi, karfa ku ɗauka iya a kiblar da nake ke zawa a gaba iya ita kaɗai nake kallo yayin sallah. Kuna ganin wannan kiblar da hawa da nake kallo, domin alƙibla za a ce ba gabas ba kai ne anan za ka ce gabas kuna kallon alƙiblan nan tawa ba wallahi za ran sai da Allah annabi ya rawu ya ce ma ya fa alayhi khushu'ukum khushu'in ku nutsuwar ku a sallah ba ta kuya a gare in ba ku nutsu ba ina gane ba wala rukuwarkum ko rukuyin idan mutum ya zo bi bi irin sai ba a sallah annabi yana gane inni la arakum min wara'i zahiri yace domin na ganin ku ta bayana annabi yana gani a sallah ta baya idan aka zo aka tsaya yanzu yace kowa da yake da ba ya biyo ba zai ce to kai bangaren ka wajen wani ku gyara ku kun bari wani da wani yana tsaye kuma ku gyara sallallahu alaihi wa sallam shi za ka je yana cikin kututiyar ka yana gani da sallah shi za ka yi na umar suka dau wannan sallah sai na umar da fajiri yake rikewa haka ya rika bi sau sau in ji wannan sau in karkace kan kallin zawo ke ce zo garo ka da da sannan zai ce bala gyara ka karkace in kuma zai ce kai koma baya haka har sai da ya kai kowa ya nufu to za a zo masallaci kowa ya gane wato sanan zai na umar haka wuce alili da sau sannan zai ta da dana amma baya shiga sallah wasu sun karkace wani ya matse wani ya gaza ina sai an dide da sau sosai domin yana ɗaya daga cikin cikar sallah haka annabi ba kamar yadda za mu kula da wani to saboda haka ga wannan hadisin yana nuna mana cewa idan mutum jagora da yana da damar ya iya inkari idan ka gona abu da mabiyanka domin aka ce mabiya duk wanda ka tura shi gaba ko ka yi jika da jido shi ne shugaba a lokacin shi haka musulunci ya koya mana in dai ka yi da ya shiga liman to shi ne shugaba shi ne shugaba saboda haka idan kuwa wato kai da cewa kuma idan zai iya ma jagoranci harkar lahirar ka min ba da aulaya ba da jagorance ka a duniya sai dai bai fahimce ta ba wanda zai kai ga gaban Allah ka yadda da shi to ya kamata a komai ka amince masa to so da haka yana da iko da yin inkari ya ce kaza a tsere da so kada wanda ya bari inkari in ba haka ba to kai ne zaka zama liman kenan kuma wannan abin inkarin da kai wallahi sai Allah ya tambaye ka domin ka yi inkari ga abin da wato hadisai da yawa sun hada fito na fito da shugaba in dai kuka zo yanzu ba liman aka ce wa zai kai ne liman shiga to shi ke ya zama shugaba na wannan lokacin kuna zaɗa jiran na lokacin da ya zama shugaba in ka saba ba to Allah ka saba ba sai dai sako ya fito da shi ƙararrawar nan ba za a yi mabiyayya ba amma in ka saba masa to Allah ka saba an ji a da ga wani ya kalla a zaune shi ba za a daidaita ba in za ka yi mata sallah kai mata sallah ba shugaba bane kenan yanzu kai ne shugaban kai da kake wannan fada saboda haka duk wanda aka gabatar to shine shi ba shine kuma shugaba domin gaban Allah madaukakin sarki zai kai ai ka bade ba ne wanda yake da tsatsai sosai a kaga ba zai cika wa dare ba baki mutukan ya hawa wanda za ta wuce gawa ko Kaduna ai ba kai ba cika baki sai dai a je man nasiha alal da baki cewa ya kamata ya kaza eh to shine yake cewa hadisi na gaba to kaga a wannan mun koyi wannan kenan sannan kuma ya kamata mai yin sallah ya kudu ce cewa sallar nan fa da zai kansa zai wa ya kamata ya kintu ya yi da kyakkyawa ya yi da a kyakkyawar wato tufa sannan kuma wannan yana nuna mujiza annaba alaihi salatu wassalam na cewa gashi yana gani ta baya wannan hadisi yana nuna haka na'am
na matsayin mace mai sallah ko nuni wanda ke sallah yana sai da ɗan kayayyakin da mutum da kayayyakin da ga aji ko a wajen su da banna.
Shine shine alalla ni wasan jiran alalla. Baka ji ana faɗa wasu a wata nashi da wani wanda amma ina jin ta gaskiya muna firamarin nan wannan ta gandu. idan aka zo wajen dattijuwa lokacin tana zai da kayan yara in aka zo idan ka zo siyan kaya ko sallah ke an fito muna yamma lokacin da an fito sallah a ko sallah a kira ke ce ma nuni cewa ka ajiye kudin ka dauka shi ne a yara suke wanda ke zuwa suna cewa wai ta taka dauka haka take ba tana sallar kuma saboda haka ba daidai ba da wannan ya nuna cewa babu kujuri a sallah ana ba da labarin ba wa dangoto in za ana yawan faɗarsa za ga wata a rubuce-rubucen suna wata sanyi cewa lokacin da ya zo suna sallah da matarsa aka zo aka zo zargi ya zo wucewa ta gefen gidansa ni dai wannan lokacin ana idarwa masu sa tace kai amma ya ko mai martaba ya ja jama'a saboda yadda ta rika jin wato wucewar jama'a ta wuce da mutane yace ni kika ce tace ai yau zargi ne wuce yace to ki sake zalla yace shi dan bai san zargi ya wuce ba kwata kwata kana mulajaji da Allah a wannan ko ba komai ai darasi ne cewa musamman an faɗi wani na zamanin ba ba na sahabbai ba wanda yake a cikin kakanninmu shi ya samu wannan abin to ashe kowa zai iya zai iya samun kushuri a sallah amma da yawa yanzu za ga mutum yana sallah ya sa talabijin a gaba wai yana jin daɗin kowa yana kallon daɗin ko Allah kuwa ko kuma yana jin inda rai ko wani hasira wallahi duk abin da aka yi yanzu ana idarwa zai ji amma matan nan ba ta da kirki sannan damu ba sai dai kawai Allah ya kalle mu kawai ya yaje mana ba duk ka baka faɗi Allah Allah ya sauki na'am eh ai problem din ji ne zai iya yiwa a kai matakin da a hakan ka kalle shi a zahiri za ka ce ta hasalatu amma kuma a gurin Allah zai iya samu matsala ya ji ya ga matsalar ba lada domin iya kudurinsa iya yawan ladansa wannan kuma Allah ne ya sani ko shi ne matsala kamar yadda annabi ya faɗa karara a hadisi cewa akwai wanda za a zo sallar bai bi ɗaya cikin goma ya samu ba wani rabi cikin goma wani biyu wani uku kowa ma ki ake ba shi ko yanzu in muka tashi sallah kowa ma ki za a ba shi eh daidai ku shuri ka daidai wato ladan ka alaikum salam kwarai kuwa sauran kuma sharadin ai ba iya imamu ya shafa ba idan liman ya zo yanzu wannan ƙa'idodin gaba ɗaya kuka wani jefa ne masa kanta ya zo kai kuma tsam kake baka da matsala ai sai ka bi domin shi tunanin ma shi yake kai kuma ba abin da kake tunani illa wato ganawa ka da ubangiji baka da matsala su za ka iya bin zalada ma nawa kai kuma Allah ya raba asiri Allah ya kiyaye ko To, hadisi na gaba, hadisin na 246, ana nan bin malikin, an nabi sallallahu alaihi wasallam kan, annabi ya ce hakimin ruku'a, ku tsaye da ruku'i wasu juda da sujjada. In ka tashi ruku'i mun fara an kana so ruku'i ke kyau, shine ka buɗe hannunka ka kama gwiwa ka dake. Kada ka kama kauri. In dai kana so ruku'in ka yi miƙe stress kenan, baka yi kasa da kanka ba baka kuma dago shi ba, to shine ka buɗe hannu ka kama, kuma sannan nan gurin kar ya haɗe da jikin kwibinka to shi ne haka kayi ruku'i mai kyau to sai yake cewa fa wallahi annabi yake na rantsi da Allah inni la arakum min ba'di ina ganin ku ta bayana wa rubbama sau da yawa ma kara cewa ni ba'du zahari ta bayan bayana idza raka'atum wa sajadtum idan kuka yi ruku'i kuka yi sujjada ina ganin ku kaga ai malamai suna ta magana akan cewa kamar da imamu nawawi ya faɗa a sharhin muslim cewa wato Allah ne yake halitta masa wani abu na kan mutane da zarar ya shiga sallah sai Allah ya sa wani abu da yake hango mutane kowa da kowa shi imamu nawawi haka ya kawo a a wato a sharhin muslim amma imamu ahmad bin hanbal ya ce jumhur sun tafi akan cewa wannan ganin da ake magana shine ru'yatun bil aini hakika da idanu yake gani ta yaya wallahu alam da idanun da yake ganowa mu'jiza ce kam kamar yadda suka faɗa jumhur sun tafi akan da ido shi kuma imamu nawawi ya ce yana jira sallah ai Allah yake halitta masa wani abu da zai gano a bayan kiyarsa sai ya rika ganin komai kamar yadda yake gani da idanunsa su kuma suka ce da idansa da Allah ya yi fita yake gani ta gaba da shi kuma zai dawo ya rika gano baya ba wai alamar ido za a gani ba ba wani abu da za a gani amma duk abin da ake kamar yadda yake gano gaba yana kuma ganin baya wannan mu'jiza ce kam a sallah a sallah ai da ma cewa suke kususiyar a sallah ba yadda mawaka suke faɗa cewa yana gani ko da yake ta baya ba a sallah ne da an shiga sallah shi za mu ga samu maganar nawawi din ana shiga sallah yake sai Allah ya halitta masa ne wata na'ura da zai rika ganin bayan ta ita idan raka'atum wa sajadtum idan kuka yi ruku'i kuka yi sujjada dai annabi yana gani sallallahu alaihi wasallam babu nahi an sabiki al-imam bi ruku'i to babin da yake magana akan annabi ya hada a riga liman ruku'i aw sujudin ko sujjada wanda liman ya wala ma ko makamantin su ko ma da yi to wannan babu abin da zai magana akan hali da hali wannan abubuwan ana bi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi alaihi salatu wasallam ya ce amma ya ja ahadukum in ɗayan ku baya jin tsoron aw la ya sha ahadukum ko ɗayan ku baya tsoron idara fa ra'sahu idan ya dago kansa kabilan limani kafin liman ya dago an ya ja'ala Allahu ra'sahu ra'sa hibal Allah ya sanya kansa ya mai da kansa ya koma kan dai aw ya ja'ala Allahu suratahu surata himari ko Allah ya mai da sifar ta gaba ɗaya kun ga ruwa ya farko ta nuna iya kai kawai sannan wato ɗaya ruwa ya ta nuna gaba ɗaya jikinsa shi za a mai ya koma sura ɗaya shi ne ba da suke magana a nan me ake nufi da wannan suka ce a duniya ne mutum zai rika mu'amala irin ta jaki ya zama gwalili lamba ɗaya ya zama da kinki ba ya gane komai ko ya rika abubuwa ko da yana ganin yana ganewa amma da yaro za a ce kai ma wani jaki ne ko saboda ya yi abubuwa irin da jakuna sai ya rika abubuwa na marasa hankali to idan yana riga iman to shi zai samu wannan dama hisan wa ma'anin suka yi magana kai wasu malamai suka ce rana alkiyama ne Allah zai mai da sifarsa ana ganin sa da an gani za a gane me riga iman ne da surar jaki zai tashi kamar yadda ake gayawa domin akwai wanda ta'rifuhum bi simahum ko akwai wanda da an je kiyama ba sai ka tambaya cewa wani ko me wannan ne ba Allah ya ba su tambayi kamar masu mata biyu zuwa sama wanda baya adalci gaba ta rashin adalci ya bayyana karara to rana da kiyama ba sai ka tambaya ba kana zuwa ko ya mutu lafiya da a duniya to da paralyze zai tsaye ku yi ba ku yi ba jira ta kama shi ko mutuwar rabin jiki da shi kawai kowa da ya gani zai gani cewa wannan su ne kamar mai yaudara wanda suka yi yaudara za su zo da tuta an rubuta zahirin wato a liwa ogadiya to kowanne shi ne ta'arifu mun bi cewa ba na? Wai injiniya ya ce wa ce yaudara ya yi mutane. Yaudara kowace. To saboda haka akwai wannan. To ka kowanne ne a duniya in kuma wasu malamai suka ce Allah zai hada mutum biyu. A duniya zama yana abubuwa irin da jigai a lahira kuma ya tashi da zuba jakuna. Wannan maganar mata zai kwali. Domin ba a wani ba. Allah ya kiyaye to kaga kanin liman shi ne yake sallah daidai domin Abi Bakar ta Rubai ibn Ibn al-Harith cewa mun kasance ba ba yin sujjada sai Annabi ya kai goshin sa kasa shi ne daidai ba a tafiya tare da liman Allah ya gafarta mana ba ba yin shi za kuma shi liman wajibi ne ya gane ya ake kabbara yawa za ga wasu limamin ba ruwan liman ne saboda ya wato ana ganin ya fi kowa kusa da a makaranta da wayo kawai ba liman an tura shi shi kuma baya kiyaye wayannan ka'idodi wata kila sai ya je kasa yake kabbara ko yana sai zai kabbara wannan kuskure ne kabbara doki ce yayin tafiya ta shi kuma wanda yake baya ya san cewa yanzu tafiya kai yayin lokacin da ka gama fada to ka je shi ma zai je wannan shi ne daidai amma wani za ka ga ya je ya durkusa a kasa sai ce Allahu akbar wani kuma yana tsaye wanda ya fi kowanne da adiji ne wanda zai kabbara kafin ma ya tafi to akwai wanda suke sauri kafin liman ya je sun je da akwai wanda na gani ya je kasa yana jiran liman din ya so Allah ko shi yake jira ya yau Allah ya yi na ai da ban ya kama suna ji da ji ba ba shi ne maganar da muke yi ita ce maganar da muke yi ba daidai ba ne kuskure ne ita gabbara duk abin da za ka faɗa tsakanin aiki biyu loti ne in ka ɗauki wannan za ka zauna lafiya yayin tafiya ka yi gabbara ka yayin tafiya yayin ɗagowa ka yi yayin ɗagowa duka loti ne su shi kansa mai bin ka in ma muni yana zuwa makaranta ya san cewa wanne ne yake shi ne idan ya zo idan ya zo yin kabbara ya ji limami ya dago to ya san ya dago ba zai dabara bai ce ai bai dago ba ko masu zo masu kwaɗayin bin sallah ba zai dabara ba domin ya san cewa ita sami Allahu liman hamidahu yayin dagowa ake fadarta haka ba zai yaudar kansa cewa tunda bai gano liman ba cewa ai ya samu rukuni domin ya san ya ake yi da za ka gyara limamu a'a wai wani liman da yake faɗa ya yi mutu wannan salo za ka bi salo za ku bi mai kyau wanda yake gari girma a wajen nan in kuma ya dauka ya fi kowa karatu to to ba zai gyaru ba sai da rabin sa ya san da liman in direba ne rubabbe za ka bi shi to na a ba za ka gaya mu kowa ya ba ruwa da kawai ka haɗa rigima da mutane na ba daidai bane wallahi amma kai in ka gina eh yawa kawai to ne ka da ta eh sai ka da dama gine ne ne to kaga tunda ka go gano problem din liwa mu cewa sai yayi kabbara ta tsaye sannan yake tafiya to kai sai ka ji tafiya tunda ka gane ka gane shine abin da ya buzo domin domin kana bin da haka kuma sai sallaka ta lalace kai eh tunda kai ka gane watakila shi bai sani ba ɗari bisa ɗari ya fahimta sai saboda haka ba daidai ba ne gaskiya na yayin takbiratul ihram tana nan a tashin gaba ai ai kaga a karatun da muka yi cewa wato akwai yanayin da aka zo ba zai yi kamar tafiya rukuni muka ce a wannan yanayin ba a ɗaukan wannan salar hina annabi ya ce hina da haka ya faɗa hina lokacin da saboda haka muka ce loti ce amma takbiratu ne yana fara da fuska uku tagowa bayan an dago shi ma yayin a ta tagowa daga rukuni ai za ka sami Allahu liman hamida wai take loti idan ka dago ne kake da tawhid din nan guda uku ko idan ko mutum ya fahimci wannan ai ba iskari ko akwai babu magana daga hannu muke ko bai ci karo da kabbara da aka yi magana aka yi bai ci karo ba wannan shi ne na
wasu kuma don saboda nauyin rukun nasa sai ga da ƴar ma yake jiya da kan kafin sai ta ce ta ɗan tsarau ta da zai ce.
Wato gaskiya jin limamu da yake fijo, fijo, to ko jaka babu irin waɗanda za a ce a hadisul mutum salatu za a ce. Da wahala in yana cika harka duk wanda ba ya fito rukuni ko sallar da wace ba. Idan sallar limami ba ta ba ka sani gari kai ma ta ka wace ba. saboda haka ba dai tun a hadisin mutum salata wuje da muka yi fada a cewa ba dai dai wani irin wannan limamin kabi ka nemi lafiyayyen limamin kabi ana magana ne akan abin da bai shafi rukuni ba wasu ƙananan kurakurai da kuke ganin za a iya gyarawa shi ne za ka iya kamar yanzu wannan da aka faɗa kabbara ce an fahimci shi sai ya yi kabbararsa ifitikar ba a tafiya ba za a riga shi ba an fahimce shi haka sai a tafi haka har a kai lokacin da za a gyara ba shi ma ba za a farke ta tafiya haka ba domin wasu za su zo da sallah da za su koyi sallah musamman yara da suke zuwa masallaci in suka koyi sallah ta haka suka koyi sallah ta haka ya fitar da su saboda haka kamata ya yi a kai matakin da akwai wani dattijo da yake ganin girman sa a masallacin shi ya gyara ba akwai wani malami da yake ganin girman sa ya gyara masa shikenan amma ba daidai bane a tafi a wannan yanayi bidiyo a sallah sallah da wace ba saboda haka wannan shine ba za mu kara babu tafiyar da suhufi wa iqamatuha babu da yake magana akan dini da sahu da tsayi da sahu ana nan annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace sawutu hubakum ku dini da sahu fa inna tafiyar da suhufi min iqamati salat dini da sahu yana da yana daga ne tsayi da sallah dini da sahu yana daga tsayi da sallah shi ma wannan mun yi bayani da cewa ba zuwa za ka ci ya zo babbaki yana da girma ko bai da girma ya ware kafa ba iya tsawon faɗin jikinka ya isa shi ne za ka yi tsawo kamar an an zana mutane in dai aka yi da haka amma idan aka zo wani yawa mutane duk aka matse to shi ne za ka wani ya lamfake wani ma ya lamfake haka zo zaman ta iya kowa yana ji wani ma yana ji za a yi sallah saboda haka ba daidai wani shi muke magana a kai ba zai yi ba kuwa ai ba gidansa ba wurin sallah na ye ba ce wa irin wannan to ai tun da ya tsara ba sau ɗaya ne shi ke na mun da wurin Allah da yake mai to ai ga ba gidansa bane wurin sallah ne takurawa kuma ba ana nufin wato dama takura a sallah ba daidai bane shi ya zo ya takura mutane ana yin wannan magana amma mutum ya ci gurin mutum biyu wannan ba daidai bane domin annabi ya ce wannan furjar da kuke wani ke dan sanin yake zagawa ya da kai waye komo saboda haka in kai ne liman kana da ribon ka ja to in kana da larura a koma baya tabbas idan yana da larura ya koma baya ko kuma baya zuwa wani ta bangare kaza wannan magana duk mun yi sa baya sai ɗaya a bangaren bango inda ba za ka gane ba shike nan so yake ne ya tashi zaman tafiya ya ga ya jingina da wani bangare to zai zauna a bangaren da zai jingina bangaren da ba ko hagu amma gurin sallah ba yadda Allah yake so a yi za a yi ba yadda wani yake so ba domin aka shigo wannan gurin to ba wani mai matsayi sai Allah gaba ɗaya kowa ajiye wani zai yi za ake shiga ta hudu ɗaya yadda kowa zai raka a hudu haka kai ma za ka yi in shugaban kasa ne kai raka a hudu za ka yi kada ka ba hudu zai yi na Mm. hadisin Numan bin Bashir annabi alaihi salatu wasallam yana cewa la tusawwunna sufufaku annabi yace na rantsi da Allah ko dai ku dai da tawo ba wala in kali banna Allah baina wujuhikum ko Allah ya sassa ba kankarin fuskokin abun nufi a samu zakani mai yawa tsakanin kaga mutum sauƙi yake amma ga wani domin ya ke nufi da rere da zau shi ne malamin suka zo suka yi bayani cewa aka zo za a tsaya ɗan ƙuri sau da yawa kau za a su suna bin mazabar hanabila ne hanabila an bai da ake ko zuwa abin da suka karfafa shi ne ka faɗa ta hannu to in ka faɗa ma za ta haɗa ai zan wuce su dan na taɓa ganin wani ya fota irin fitinannin nan sai nuno sahun gaba na sutu da ana sallah ya ce gashi nan kuna ta damun mutane a daidai sahu gashi nan zuwa da daidai ta ba ya nuno wannan libaban na harabi wajen mutum biyar kawai ya sako ya sako wani fitinanne ne yana nan a facebook yana kawai ga goji ai kuna ta damun mutane a wani ke ta damun mutane annabi ne yake ba ne ne ta zo a ko wannan tabi ne kana so ba za ka daidai ta ba kenan kawai ka daidai ta zo duk annabi ya ce a daidai ta ka daidai ta ina jin maganar da muke ba za a tsaya ita magana ɗaya ba misali an shiga wani yanayin wani yana ke saboda akwai wani natija da yake mu take musu kafa kuke sai ya rufe saurin ya rufe take wa natija kafa shi za ka shi goyo ce wallahi ka taka da zai ranka ya bayan na'am eh eh yesu jami'a Ito amma wasu daga cikin za akwai kyama ma da suke cewa baki ne.
amma ina masu yi kuma ba ta da
Shi ne abin da na faɗa na ce su a gurin sa suna ganin wato hadisin ba maganar kafa yake ba ka faɗa za a haɗa. Eh, ka faɗa za a haɗa. Amma dai ku bari mu ƙarasa karatun nan ba haka ba hadisin ba za da yawa ba. Na, to wannan shi ne hadisi na gaba hadisi na 249 250 ko da 49 ana nan annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace aqimu suhuba ku dai da sahunku fa inni arakum khalfa zahri domin ina ganin ku ta bayana ta bayan bayana ina ganin ku hadisi na 250 an Nu'man bin Bashir kala ana nabi sallallahu alaihi wasallam la tusawwunna sufufakum wallahi ku je ku dai tsawon ku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhi ko Allah ya zassa ba tsakanin fuskokin ku wata ruwa baina qulubikum tsakanin zukatan sau dai suka yamma ga ba ke baya kiri ne saboda ni ba a dai sau kuma ko da a ce misali a Saudiya ana yi ai mun sha fara a Saudiya ana jan ba ba ba komai da yan saudiya suka yi ne daidai ba kai idan kana nawa nawa ne yanzu za ka je ka je wanda suka je saudiya suke gaya mana za ka je ka ga kawai waɗanda wato suka taho aikin hajji ka ga mutum yana ƙasar saudiya amma wallahi bai iya aikin hajji ba kawai wani mutum ya taho a gaba yana ta jansu yana allahumma suna allahumma to to ka kuma ba za mu yi itibari da su ba ba a yi kibari ba kana nawa nawa ne za aka yi misali akwai wani abokin mu da yake lokacin da yake a umara ya je yake haji ya koma umara ba shi da gurin zama sai haram kullun tilawa yake kullun yace wani balarabe ya zuba wa ido yana ta karatu sai ne ido shi da yana zaune sai zo yake da jiwai yau sai musulun da hayyar ya karatu sai da aiki wato wato kabilan an kabilan iyaye da kakanni duk musulmai ne sai ɗauko compliment katin zai waje ki na Allah ka in dai yana da wata bukata ya neme shi ya baki mamai bakin mutum yana karatu haka to saboda haka suna da wannan rainin wani lokacin cewa kawai kai yaushe kama iya karatu ko yaushe ka san kala wanda da yawa kuma banda wanda suna tauhiyya shekara ishirin amma ba taɓa aikin hajji ba a ƙasar aka yi su amma ba taɓa ba shi kenan sai mu yi itibari da su ka yi itibari da karatun da ka biya shi ne hujja abin da ka karanta saboda haka wannan shi ne abin da yake daidai ko ana yi a tauhiyya mu haka muka karanta ba haka muka karanta ba abin da muka karanta shi za mu yi amfani da shi yawwa su suke da hujjar da za su gaya wa Allah mu ma muna da tabu da za mu gaya wa Allah wannan shi ne hadisi na 251 an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu an-nasu ma fi nida da ce mutane sun sa abin da yake cikin kiran sallah abda kiran sallah bibiyar da kuma yin kiran sallah kansa ka san da da da a kasara wasu ɗauka aka yi kiran kiran sallah talauci ba ba za ka yi kuɗi ba amma yanzu da yake za ka abun wato ana ta karan cika za ga matasa da yawa sun je kiran sallah ko da can ba wai shekara da yawa ba shekara goma sha baya ɗauka aka yi kiran a akwai wani wani wani malami da ya waje ya taɓa faɗa cewa akwai bawan Allah da aka bar haɗa shi da wata yarinya aka haɗa shi da ita cewa shi kuma baya son ta an ce lallai ita ma ta nace shi za ta aura ita ya samu malamin malamin yake gaya mana wannan ya ce da ya zo ya same shi ya ce to ka san me za ka yi ba ka san da ya ce ya ce to ka je ka fara kiran sallah wallahi da ya je fara kiran sallah ba shi ta ce ya da ita ta fasa salim alim ya dangi amma yanzu kira kiran sallah haka ma za ta zo ka ba ba irin da bane saboda yanayi ne na da za ka ɗauka cewa in dai kana kiran sallah ka lauki za ka kawai a talaka za ka ta yi sai ga shi da tawakin na tawaji ya faɗa cewa shekarun da suka je saudiya a shekarar idan aka ji kana kiran sallah ba a shekara 1970 wani abu zuwa 80 a wannan shekarar in kai kiran sallah ba ihu za a yi ba matasa irin wanda irin wannan matasan da wasa karatu wallahi sai a rika ganin ka sai a rika ma ihu za su rika maka amma sai ya ce kafin su baro madina sai da aka yi gaba a madina sai da aka yi gabar da idan mutum zai kiran sallah ba sai an tace shi sai an ma interview yanzu ya masu kiran sallah a harami da da maka da madina gaba ɗayan su za ku go matsayi matsayi ne akwai na ɗaya akwai na biyu akwai na uku sai an tace ka an koyar da su karatun an nuna musu falala da fadilu annabi cewa yi almu'addinu lahum adwalun nasi ana kan yawmal qiyama Allah zai musu ado da wuya ranar alkiyama da an gan su shine kimahun kuma alamar da ana ganin su wuyan su za a gane wanda ya kiran sallah wannan matsalar da za a samu ta gumi da zai lullube mutane tun yana da dogon wuya ai kaga ba zai lullube shi ba gumi zai samu falala mai yawa to aka yi ta kwaitar da mutane waɗannan abubuwa to shi da annabi alaihi salatu wasallam yace da dai mutane sun san falalar da take cikin kiran sallah da amsa kiran sallah da ladabin kiran sallah wa safil awwal da sahun farko thumma lam yajidu sannan ba su samu kiran sallah ba ba su kuma wato ba su samu sahun farko ba illa yastahimu alaihi cewa har sai sun yi ƙuri'a wajen kiran sallah ko wajen shiga sahun gaba lattahamu annabi yace wallahi da sun yi ƙuri'a da a ce an san alherin da yake cikin wayannan akan wayannan abubuwa biyu da ce mutane sun yi da ƙuri'a wani yana da riga ka wani wani yana wallahi da riga ka zuwa ai dai a sai an yi ƙuri'a walau ya alamu da mafi tahji da mutane sun san abin da yake cikin sammako zuwa da wuri sallah azhar ko magariba ko isha ko wata sallah ce kafin lokacin kai alwala ka taho masallaci lattabaqu ilayhi da an yi musabaqa rigejeniya kiwa da ta girgeje ne wa ya riga wani zuwa da awa kamar yadda ake ran juma'a to da sai ba iya juma'a kawai ba ko da sallah mutane sun sa alkhairi da sun yi wannan rigejeniyar walau ya alamu da ma fil atama da mutane sun san abin da ke cikin sallar isha'i shine salatul atama wa subi da sallah asuba la dawu ma da sun zo wayannan sallolin walau abuwan ko da da jan wato da jan duwawu ne sai an zo mutum ya to yana jan jikinsa da ta yaro masallaci me yasa domin su ne sallolin da Annabi ya faɗa a hadisin Bukhari cewa mafiya nauyin salloli ga munafikai shine sallah asuba da sallah isha me yasa saboda akwai duhu ba a ganin mutane a lokacin sai su zaman sa gida sallah asuba ba dole ne kowa ya gane wa kazo wani umma da fitila to sallah asuba da sallah isha rajin zuwan su yana nuna alamar munafiki Allah ya kiyaye saboda haka zai ke musu da an sa alherin da yake cikin su da an zai ke mu ko da ta hanyar wato jan ciki alaikum salam wa na'am ba daidai ba ne malamai sun yi magana a kan cewa a zuwa cikin fuda na manta a cikin magabata wanda ya yi magana ba zan iya tunawa ba yanzu amma an yi magana cewa hadisi bane kawai mutum ya zo ya ajiye ko ya kama guri da Qur'ani ya tafi sa hadisi bane sai dai inda ya halatta aka ce mutum ya dawo gurin sa a baki sai dai lokacin da yake zaune da rura ta kama je fita zai je ya tashi alwala ko zai wani abu wani uzuri ne to wannan in ya dawo ba da yake yanzu amma wanda kawai ya zo ya ajiye karfe gobe tafi ya ci business ɗinsa sai ya da rabi zai dawo a wannan malamai sun ce an ba da fatawa ba a ɗauke da juma in da ya agaji a wasan lafi zuwa su ɗauki eh banda ba tarikawa a je a yankin kawai aji wai shi sai ya dawo daga abin da yake duk falalar da ake samu ga wasan lafi ba cewa ka annahu ka annaba ka raba badalan ka kamar ya ba da sadaka raƙumi ne kai banda kai don baka zuwa lokacin ba me za a tafi kamar ya ba da sa sa ta uku kamar ya ba da sadaka rago ta hudu kamar ya ba da kaza ta biyar kamar yawa da kwai ta shida kuma an da ne ba sunan sa alijista gaba daya liman yana hawa kan mumbayi annabi alaihi salatu wasallam ya ce sai a lallabe rijista kai babu ko abin da yake ba mu jawa kenan kan da dan juma'a za ka da yawan matasa sun zama masallaci wasu sun tara wannan abu ne mai kyau mai kyan gaske kuwa idan kana yi kana bibiyar wayar nan kana bibiyar abubuwa kana da bukatu kai ta gaya wa Allah domin lokaci ne mai tsada kai sallah kai karatun qur'ani kai wa annabi salati kai kaza kai abubuwa iri iri da zaka saboda haka lokuta ne masu tsada gaske da yawa za ka wasu matasa sun ɗauki wannan ɗabi'ar kuma abu ne mai kyau kwarai da gaske da ya kamata a dora babu karshe da za mu tsaya babu abu da lisayin musalliya babu da yake magana akan umarnin matan da za su yi sallah wara a rijali a bayan maza Allah ya fa'ana ru'usahunna cewa kada su dago kawunan min as-sujud saboda daga sujjada hatta ya fa'u rijal har sai maza sun dago kai saboda a wannan lokacin za ku ga mutum ba shi da kaya sai guda daya rigarsa daya ko zaninsa guda daya in ya zo sai ya arna matarsa zai wanke wannan ya wuce kuma mai yawa ki za a mutanen mu za su zo kukan daɗi wani ya ce wai talauci ake ba ta ce wani ba Allah wani Allah ran ma ya tambaye mun ta wata gaisuwa yace yake tambaye mu duk matasa a mota sai yace waye waye san bantai a cikin ku sai nace na san shi amma a suna yace ka taɓa ganin sa a cikin wani sai wata taɓa gani wai yace to ai ba wanda ya san talauci yace duk wanda bai shekara arba'in ba daga arba'in zuwa ƙasa yace bai san bantai ba yace ina tare da tambayo yace saboda haka wanda da tambanta yau ba zai ce ana talauci ba wai mutane su zo ga wai ana cikin talauci wannan bakin naka ba ma bukatar ka san talauci kuwa da za a zo cikin sahabbai a zo mutum rigarsa daya kullum sai yake sawa kai ko yanzu baka da kokobo amma rigarka ashirin misali ne akwai mai hamsin akwai wanda na sani ya baya mai mai riga Allah yana da yanzu ya manyanta an yi ritaya riga ɗari uku da sittin yake ɗari uku da sittin shi da wani wani alaji da muke sallar tarawi a gidan sauran ana irin wannan gidan a nan unguwar mu can garan kai yake cewa da na tsako irin wannan gidan yace to yace ba za su ƙara maka yace waye a ciki a cikin matasan duk muna zaune yace waye ya san lokacin da ake aran sabulu in matashi zai wanka sai ya tafi aran sabulu har hausawa zai ji zai abokin zai hara masa sabulu zai wanka waye taba yi anan dan Allah babu amma ta bayan kai matakin da aka zo annabi yake kan matar da ta kuma dagowa saboda zanin su ɗaya ne idan aka dago saboda zanin guda ɗaya ne ba su gama gyara ba za a ga tsiraitin kan wanda ta dago zai sa bai sun zauna abu rubi da salama lokacin da annabi ya rada shi liman za mu zo yanzu mu biya saboda ba su da kaya ba yaro ne shekarar sa shida shine liman idan ya zo wani lokacin ya zo ya daura ko wando bai da shi shine liman da ya riga har sai da matan masallacin suka ce da Allah ya kudi ya kudi kudi a sai liman wando saboda in yayi ruku ya ana ganin zuwa wanka to wayannan abubuwan su ne abubuwan da ya gabata duk ko da yaushe idan ka tuno kai wa Allah godiya kun san me babban matsalar mu da abu talauci amma sun bi mu kana'a mu yanzu babu da kana'a za ga mutum ya ci da safe da rana da dare amma zai zo ya tsiruwa wai talauci yake ko ba haka bane duk wannan ɗabi'un su ne to saboda haka waɗannan idan mutum ya kalli da bai ya dubi lamuran su zai ga abubuwan har iyayen mu a baya zai gane cewa lallai ana cikin yalwa ana cikin yalwa kawai mu yanzu kana'a ce ba mu da ita mutum za ga da shinkafa hadisi yana da wani mufrad cewa duk wanda Allah ya baki abincin da zai ci da safe da rana to yana cikin mawadata ya gode wa Allah hadisi ya da wani mufrad kai Allah shi kuma Allah ka gode ma da bai amma wani bala'i fa da baki mutane suke janyo shi Allah da baki albala'u muwakkalun bil mantiq aka sai da Abu Bakar yace bala'i yana rabe sau da yawa da maganganu da mutane wani ya rika jin yiwa mutane bala'i da bakinsa cewa ai kaza kuma ba kai wannan yanayin ba saboda haka wannan babu ina ga mutsaya a kansa mu mutawa ɗayan mu ma da mu ke ko na alaikum salam mataki na farko da za a samu kujuyi shi ne mutum ya rika bibiyar alkur'ani alkurani duk inda ake yi fassara da kai kokari ka zakara kokari ka fahimta aya kai kokari sannan kuma ayoyin da kake mu'amala da su musamman daga sabbi zuwa ƙasa ana laƙalla a ce ka san ma'anonin su limamai suka fi mu'amala da su saboda haka idan aka zo kawai ka rika tuno me yake faruwa lokacin da aka yi tafsiri shi yake ba da kushuri na farko domin matakai ne guda biyar amma wannan shi ne abin da za ka yi idan mutum ya zo ya kasa da ya gagara duk abin da za a faɗa yana ganewa shi ne zai ɗauki matakin da idan aka zo fassara in dai kana zuwa gurin tafsiri in dai mutum yana zuwa gurin karatuttuka na alkur'ani ko karatuttuka na hadisai da za a ɗauko wata ayar a fassara wata ran don Allah ya da wata ran limami da ya janyo aya sai ka tuno cewa har labari kaza aka ba mu akan sababin nuzul na wannan aya shi ne yake sa kushu da zarar an zo an shiga sallah an fara biya kaza kawai sai ka tuno ina nan ma aka yi tafsirin wannan gurin kuma abin da aka faɗa ko da baka iya ba ka tuno cewa Fir'auna ne da Annabi Musa aka yi gumurzu akan kaza kawai ka tuno labarin ta dabburi ne wannan shi yake kira kushuri a sallah ina yawan ba da wannan misalin hali kamar wanda zai zo yanzu ne kawai in in ta dabburi ne kawai zai zo yana zuwa da an ba shi labari an ce wato ya shigo awa ya ya tuno jakbawa kana ba da tuno jakbawa ka shiga ko masu kwafofin din zamani ana fara daɗin kowa ka ce akwai kamai a ciki akwai wane ne wani irin wayannan da ake kawai kana tuno shi ne da dabbobi amin ba ka na yawa da wannan shi ne an samu gudunmawa ta naira dubu biyar da naira saba'in muna fatan Allah ya saka kowa da alheri Allah ba lokacin sarki ya biya kowa bukatun sana da kai musulmi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ci ka ba mu ikon muta Allah ka nuna mana karya karya ci ka ba mu ikon guje mata اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى كما وسلم في مدينتنا دعوة الهدى للجماعة